الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قرن وتا شاتر قوتا ذو الحجة شكرة دبودا دريه دا أربعين أخو هجرة من ذنكرة أن محمد صلى الله عليه وسلم shi ne kuma ya dace da sha takwas ga watan bakwai shekara ta biyu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullah ta'ala yan uwa idan ba a manta ba mana cikin karatu ne a cikin alfaslur rabi fasali na hudu fasalin da malam ya kulla yake bada bayani game da alakar da ke tsakanin aljanu da mutane ko shedanu da mutane wanda malam ya koro mana abubuwa da dama a cikin babu mun tsaya ne a daidai gabar da malam yake mana bayani game da makanu shaitan fil insani gurbin da shedan yake samu ya zauna ko ya makale a jikin mutum wanda malam ya mana bayani game da guraren da shaitan yake zama a jikin ɗan adam yanzu gaban da zamu tashi ita ce quwwatul iman tud'ifu shaitan quwwatul iman tud'ifu shaitan ƙarfin imani da mutum yake da shi a cikin zuciyarsa to abu ne da yake jawo raunin shaitan kuma a jikinsa matakar mutum Allah madaukakin sarki zai mai gaman katar ya taimake shi ya a ƙarfafa imaninsa a cikin zuciyarsa to wannan zuciyar ta za ta zama to kamar wani kurkuku ne wani waje ne na kukumi da maɗaura da shaidan baya jin daɗin zama a wajen kwata-kwata sau da ka gwargwadon imanin ƙarfin imanin mutum a cikin zuciyarsa gwargwadon yadda shaidan yake jin zuciyar baya buƙatar zama a cikinta zuciyar baya buƙatar ma'amala da ita gwargwadon raunin imanin mutum kuma gwargwadon yadda shaɗan yake jin daɗi yake watayawa yake sakewa ya more a cikin zuciyar ɗan adam haka al'amarin yake mala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya faɗa ga babban sahabi Umar dan Khattabi Allah ya ƙara masa yarda yace da shi wallabi nafsi biyadihi annabi ce da sayyidina umar na rantsi da wanda raina yake hannunsa ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika annabi ce da sayyidina umar shedan bai taba haduwa da kai ba yana bin wata hanyar face sai ya ba hanyar da ba ita kake bi ba ya umar ma'ana duk lokacin da shedan ya taho sayyidina umar ya taho ta hanya daya to da zarar sun yi ido biyu shedan ya hango sayyidina umar marmaza zai yi canza hanyar yabo ta hanyar da ba ita sayyidina Umar yake bi ba ma'ana da sayyidina Umar da shaidan ba su hada hanya daya inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin hadisi mai lamba ta 3683 a cikin babu fadail ashabin nabi صلى الله عليه وسلم حكم كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب حكنا إمام مسلم يا كوا حديث أتكين لتافنسا حديث لما تجبو بيو دريقك دسسئن دشدا كتاب الفضائل باب فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقوى wannan hadisi annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi yana gaya mana a cikinsa cewa sayyidina Umar dan Khattabi Allah kara masa yarda tare da cewa ba annabin Allah bane ba manzo ne daga cikin manzanni ba amma Allah madaukakin sarki ya bashi dace imanin sa mai karfi ne kwarai da gaske shi sa wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga sayyidina Umar cewa a a lokacin da ya mafarki cewa ya gan shi da wata riga tana jan ƙasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya fassara masa mafarkin sai ce wannan rigar taka da ka gani tana jan ƙasa abu ne da yake nuna ƙarfin imaninka da yawan imaninka shi sa ya mafarki ya gan shi da riga haka zulumbuwa ta rufe hannunsa ta rufe kafarsa tana jan ƙasa ya ce abu ne da yake nuna ƙarfin imaninka da yawan imaninka sauraka sayyidina umar allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya ba shi imani shi sa imanin sayyidina umar saboda da gaske yake ba da wasa yake ba da gaske sayyidina umar yake ba da wasa yake ba allah maɗaukakin sarki ya datar da shi idan ya tawo ta hanya shedan ya tawo ta hanya to shedan sai dai canza hanya eh shedan baya bin hanyar da sayyidina umar yake bi saboda ya san hanya ce da babu wasa a cikin ta hanya ce da me da wanda yake bin hanyar ba wanda za a kawo masa wargi bane alal hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin littafin sifatul bari yace fihi fadilatu umar a fihi fadilatun azima li umar yace a cikin wannan hadisi akwai falala mai girma ta sayyidina umar dan khattabi Allah ya masa yarda taqtadi anna shaytana la sabila lahu alayhi wanda yana hukunta cewa hakika shaydan ba shi da dama kowace irin dama akan sayyidina umar لا أن ذلك يقتضي وجود العثم إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها ما ليس حكم باينا نفن سيدنا عمر وي yana da isma bane abin da ake cewa isma shine kariya da tsaro da Allah yake ba annabawa da manzanni annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki ya ba su kariya da tsaro na musamman daga shedan farmakin da shedan yake iya kawo mana ya ribace mu wannan yayi kadan ya kai wa annaban Allah ya farmake sai samu irin wannan riba a kansu saboda haka Allah madaukakin sarki duk annabin da zai turo da manzon da zai turo sai ya kimtsa shi ya shirya shi shiri na musamman ta yadda zai bashi kariya ta musamman daga shedanu zai bashi kariya ta musamman daga mutane kuma kamar yadda Allah ya ce da annabi sallallahu ya asimuka minan nas Allah madaukakin sarki shi yake baka kariya yake tsare ka tsaro na musamman ba irin sauran tsaron da yake ba ga magaran mutane ba daga mutane to haka Allah madaukakin sarki kuma yake tsara annabawansa da manzanninsa to sayyidina Umar a mutum ne daga cikin mutane ba annabi bane daga cikin annabawan Allah saboda haka shi ba shi da irin wancan tsaro da annabawa suke da ita saboda haka kada wani ya ji an ce shedan baya bin hanyar sayyidina Umar ya dauka shedan ko sayyidina Umar yana da irin isma irin ta annabawa ba abinda ake nufi ba kenan ما ليس إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها باب أبن أكني في أتكن وانا ديسن سي gudun da shedan yake yi ta yadda baya iya hanya hada hanya da sayyidina Umar idan ya taho shine abin da hadisin yake nufi idan shedan ya taho sayyidina Umar ya taho to shedan canza hanya yake baya iban hanyar da sayyidina Umar yake bi wala yamna'u dhalika min wasatihi bihasbi ma tasil ilayhi qudratuhu bihasbi ma tasil ilayhi qudratuhu ya ce wannan baya kore baya hana shedan kuma ya iya sayyidina Umar wasi ta yadda shi shedanin ya samu dama ya samu iko abin nufi cewa sayyidina Umar baya hada hanya da shedan to ba kuma ya kore cewa kwata kwata shedan baya iya matsuwa kusa da sayyidina Umar in aka ce shedan kwata kwata baya iya zuwa kusa da sayyidina Umar to kun ga irin ismar da annabawa suke da shi shi ma sayyidina Umar yana da shi kenan wanda kuma ba haka bane yan uwa ina fata an fahimta abinda malaki sun nuna malaki ne sai to hakan baya kore cewa wani lokaci tunda kowane dan adam a cikin mu yakan iya samun gafala yakan iya samun rafkana a wasu lokuta daga cikin lokutan da yake rayuwa to irin wannan lokuta ka kowanne mutum zai iya samun ta to shedan yakan iya su dadowa yau mutum wasu wasi a wannan lokacin to shi ma sayyidan Umar irin wannan lokaci yakan riske shi ta yadda shedan kan iya kwararowa ya masa wasu wasi a cikin zuciyarsa kamar yadda yake kowane dan adam sai ma dai sai fa'in ƙila to ai wasu kuma za su iya cewa idan aka kalli hadisin da kyau wasu malama za su iya cewa adamu taslitihi alaihi bil waswasati yu'khadhu bi tariqi mafhum al muwafaqa ai cewa kwata-kwata Allah madaukakin sarki bai sallade shedan akan sayyidina Umar ba za mu iya fahimtar haka ta wani abu da ake ce masa mafhumul muwafaqa a cikin hadisin mai abin da ake ce mafhumul muwafaqa shine abin da hadisin yake nuni a gare shi karara akwai abin da suke ce mafhumul mukhalafa akwai abin da suke ce mafhumul muwafaqa in aka ce mafhumul muwafaqa shine abin da hadisin yake nuni zuwa gare shi kai tsaye misali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa ma laqiyaka ash-shaytan shaytan bai taba haduwa da kai ba salikan fajjan yana bin wata hanya illa salaka fajjan ghayra fajjika face sai ya bi wata hanya da ba ita kake bi ba to kai tsaye abin da mu dauka shine shaytan kai tsaye baya iya hada hanya da Umar to tunda baya iya hada hanya sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda ta ya za a yi kuma a ce ya zo kusa da shi har ya samu damar yi masa waswasi an fahimta ya kuwa tun da bai iya haɗa hanya da shi ba daga nesa ya ganshi ya gudu ya zura da gudu to ta za a kuma fahimci cewa ya iya matsuwa kusa da shi ya shiga cikin sa ya masa wasu wasu ai haɗa hanya da sai da umar kamar ya fi sauki ko sama da matsowa kusa da shi ya shiga cikin sa ya masa wasu wasu haka ne to wasu wasu malaman za su iya faɗin haka sai su ce to ai tun da har annabi ya ce shedan baya iya haɗa hanya da sayyidina umar to za mu iya fahimtar ashe ma baya iya zuwa kusa da shi kina bari ya masa wasu wasu wasu malaman za su faɗa haka sai ma da yake li annahu idza muni amina suluki fi tariqihi saboda idan har Allah madaukakin sarki zai iya sanya katanga tsakanin sayyidina Umar da shaytan ta yadda baya iya bin hanyar da sayyidina Umar yake bi fa aula to abin da yake ya fi cancanta Allah yulabisuhu bi haythu yatamassalu min waswasati min waswasatihi lahu to shine sai mu fahimci cewa ashe lalle shaytan ba zai iya shiga ya takwada da sayyidina Umar ba bare har ya masa wasuwasa fayumkin an yakuna kufida min ash-shaytan sai ta yiwu daga wannan abin da zamu fahimta a cikin hadisin cewa shi ma sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga shaytani haka wasu malamin suka fahimta cewa yadda Allah madaukakin sarki ya tsare annabawa daga shaytani to sayyidina Umar shi ma Allah ya bashi wannan tsaron to amma dai a zahiri abin da yake na zahiri a fili shine Allah madaukakin sarki ya ba annabawa da manzon sa Isma ne kadai amma duk wanda ba annabi ba manzo ba Allah madaukakin sarki bai bashi isma ba sai dai gurgurdan imanin mutum karfin imanin mutum to gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki zai bashi kariya daga shaytani gurgurdan raunin imanin mutum kuma gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki zai sallada shaytani akan sa ya rinka wasa da shi to wannan shine abinda zamu iya dauka kuma fahimta a cikin hadisin qala malai wa waqa fi hadisi hafsa ya zo a cikin hadisin hafsa a gidan sayyidina Umar Allah ya kara mata yarda inda tabarani a cikin littafin imam al-tabarani fil awsat a cikin mujam al-awsat nasa bi lafzi hadisin yazo da lafazin inna shaytana hakika shaytan la yalqa umar baya haduwa da sayyidina umar mundu an aslama tun lokacin da sayyidina umar ya musulunta illa kharra li wajhihi face sai shaytan ya fada akan fuskarsa face sai shaytan ya fadi irin faduwa ta tsoro da firgita da razana idan kaga wani abun da yake firgita ka ma'ana hatta kai ta kawo sayyidina Umar shedan shakka sai yake ji eh shekan shedan tsoron sai yake ji idan suka hada sayyidina Umar faduwa yake saboda tsoro da fargici wannan ba wani abu ne jawo sayyidina Umar haka ba face imanin sa da tsoron Allah sa malai ce intaha wannan magana da aka dauko a cikin fatahul bari ta kare wannan maganganu gaba daya a tun daga qala al-hafiz zuwa nan wajen duk malai ya ciro mana sune a cikin fatahul bari wato ibn hajar al-asqalani lokacin da ya kawo hadisin wajen kokarin sharhin hadisin shine kawo waɗannan maganganu ma'ana ya kawo maganganun malami wasu malaman suka ce abinda ake nufi shine sayyidina umar yana da kariya irin wacce Allah madaukakin sarki ya bashi daga shedani amma bai sami isma ba wasu malaman suka ce to ai za ta yi a ce Allah madaukakin sarki ya ga dama ya kare shi daga shedan din gaba daya ko da matsayin da yake kai bai kai na isma ba amma dai Allah ya kare shi daga shedan saboda ƙarshen imaninsa kowanne ɗaya daga cikin mu kuma yanzu idan Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya samu kimtsi da shiri na imani yadda ya kamata to zai ga yadda shedan yake kuma yadda shedan yake nisa da shi ma'ana abinda nake so in ga mana shine ba wai abin ya takaita da sayyidina Umar bane kadai har yanzu kai ma idan ka jaddada imaninka ka gyara imaninka ka yau imaninka garan bawal ka tace shi to insha Allah ta'ala zaka samu makamancin abin da sayyidina Umar ya samu zaka samu ayyukan sabo duk wani aikin da ba na daidai ne sai ka ga kiyamar kake baka bukatar su kowanne iri ne kuwa sai ga ayyukan da'a da ayyukan bin Allah madaukakin sarki wannan sune ayyukan da suke maka dadi a ranka ba wani abu ke ja wannan ba sai karfin imani kuma da ayyuka na gari wannan al'amarin haka yake ko a da ko a yanzu Allah madaukakin sarki ya tsare mu da karfin imani malai ce fanzur akhil muslim kai duba ya kai dan uwa musulmi ila quwwatil imani zuwa ga karfin imani kaifa tu'athiru fi shaytan yadda yake yin tasiri hatta hatta wa shaytan hatta tasila ila darajatil khawfi wal hurubi har arfin imanin mutum yakan kai ga shedan yana tsoronsa kuma yana gudu idan ya ganshi wannan abin da yake jawo karfin imani wa qala ahadu sahaba ɗaya daga cikin sahabbai na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari na kasance tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a bayan jakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'ana annabi ya dora shi a bayan jakinsa annabi yakan hau jaki sallallahu alaihi wasallam saboda kaskantar da kai irin nasa idan ya hau jaki kuma ba ma shi kadai ba yakan dauki wanda daga cikin sabbin sa ya dora shi a baya kuma su tafiya har malamai suka ne takaice ma su tato sahabban da annabi ya taba dora su akan jaki ya tafiya da su shi ma wata falala ce ta musamman a ce ga ka annabi ya ya goya ka kan jakinsa kuna tafiya tare jikinka yana gogar jikin annabi tsira da mutum tsara sabbata a gare shi kaga wannan falala ce ba kadan ba sallallahu alaihi wasallam to wannan sahabi yake cewa annabi ya dora shi akan jakinsa fa asar himar sai himar sai jakin ya danyi irin tutsu haka ya so ya kayar da su ya zamar da su fa qultu sahabin da ke kan jakin sai ya ce ta'ita shaytan kar da shaytan shaytan ya halaka kalmar ta'asa abinda ke take nufi shine halaka eh halaka mutun ya halaka ko kuma mutum ya kifa mutum ya irin faɗuwan nan da fuska mutum ya faɗi kuma ya je da fuska to shi ma ana ce masa ta'isa eh ana ce masa ta'isa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi yake cewa ta'isa abdul dinar ta'isa abdul khamisa ta'isa kaza ta'isa kaza ta'isa wan takas annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya halaka ya ci da baki ya faɗi akan fuskar sa bawan dinari da bawan azurfa da bawan riga da bawan kaza ma'ana babu babu abinda mutum ya sani a duniya sai neman riga babu abin da ya sani a duniya sai neman zinari da azurfa kuɗi kawai duk maganarsa duk kaiwa da kuma wasu a duniya kuɗi ba ruwansa da abin da ya shafi jalibin addini musulmi ne musulmi ne ya yi imani da Allah da ranar lahira amma kuma ba shi da wata alaƙa da addini sai neman kuɗi sai neman duniya to annabi ya ce irin waɗannan mutanen sun halaka sun ci da baki rayuwarsu ba ta da wani amfani Allah kiyaye to sai wannan sahabi ya ce sa'ita shaytanu shaytani ya halaka فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da ni la taqul ta isa shaytan kada ka ƙara cewa shaytan ya halaka in ka faɗa haka ai sai ya dauka cewa wani abu yayi na bajinta har gashi ma ana cewa ya halaka wani abu yayi wanda ya cutar da kai har ka gane ya cutar da kai gashi ka ne masa mummunan addu'a annabi sai kada ka ƙara faɗin haka fa innaka idza qulta saboda idan ka ce ta isa shaytan shaytan ya halaka ta'azama fi nafsi sai ya girmama kansa sai ya ji wani girma na musamman sai ya ji ai ya isa wa qala annabi sai sai dai kace wa qala sai sai shedan ya ce sara'atuhu bi quwwati eh ai na kayar da shi ne da karfi na na ci riba na ci nasara akan sa ne da karfi na shi yasa yake cewa ta isa shaytan wa idza qulta amma idan kace da shedan bismillah duk lokacin da shedan ya so ya maka wani ta lalata kace masa bismillah da sunan Allah to tasagharat ilayhi nafsuhu sai ransa ta kaskanta a gare shi eh sai kaskantar da kansa da kansa hatta ya kuna asghara min gubabin har ya kasance dan karami kankantar da bai wuce guda ba saboda yadda zai ji shi ba kowa bane saboda an ambaci sunan Allah madaukakin sarki to shi yasa duk lokacin da wani abu ya samu mutum da sauransu kada ya zagi shi dan ko abin da ya kama da haka sai dai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma ya ce bismillah shine tarbiyyar da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da mu wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Kitabul Adab babu babi na 86 hakan Imam An-Nasa'i shi ma ya fitar da shi a cikin Kitabun Amrul Layl Amrul Yawm wal Layla hakan Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nasa Imam Al-Hakim shi ma ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa ya kuma inganta shi Imam Az-Zahabi ya dace da shi a cikin ingantawar da ya masa bane ce mazamiru shaitan mazamiru shaitan aka ce mazamir dami ne na mizmar aka ce mizmar shine kamar sarewa sarewa abinda ake busawa ko abinda ake bugawa wanda yake bayar da sauti kamar na kida ko na busa shi ake cewa mizmar to ɗaya daga cikin hanyar da shaitan kan bi ya halakar da mutane shine akwai mizmar shine kaɗe-kaɗe kaɗe-kaɗe ɗaya ce daga cikin hanyoyi da shiɗan yake bi ya shagaltar da mutane ya tafi da hankalin mutane ya sanya mutane su manta da Allah ya manta ya sanya mutane su manta da addini kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abi huraira allah ya ƙara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce aljarsu mazamiru shaitan annabi ta ƙararrawa wannan ƙararrawa da muka sani in aka ce ƙararrawa ta shafi irin ƙararrawa da ake kamar irin ƙararrawa keke wacce ake yi da yanzu galibi za ka kekunan yanzu ba su da ƙararrawa ko kuma irin ƙararrawar agogo ko kuma irin da yadda za ka ga a irin makarantun a sakandare idan lokacin fita tara ta yi ƙararrawa ake bugawa duk irin waɗannan sunan su ƙararrawa za ku ga da akan sa wa raƙumi ko doki a wuyansa haka yana tafiya tana kacar kacar kacar kacar ya akan yi ko yawwa yanzu shi ma na ga duk galibi an dena to irin wannan ƙararrawar da ake sawa ko ta keke ko ta agogo ko ta wani duk irinsu da ya gaba ɗaya annabi ya ce mazamiru shaitan garaye shedani ce duk inda wannan karrawa take kadawa take bugawa to shedanu suna taruwa a wajen shedanu suna san abu yawa to wannan abin da ya shafi wannan kada karrawa maki kada karrawa kenan ba ba ba ma wai irin kida na garaya ko na piano ko abin da ya kama da haka shi wancan abu ne da shedan sun fi san sa kware da gaske sama da karrawa shi yasa za ku samu duk inda kada kada yawa to akwai shedanu a wajen eh shi sa duk inda aka kunna dijen na ake yi to da wahala ka samu karsa shedanu a wajen warai da gaske wannan abin haka yake yan uwa duk inda ake dijen na haka aka ware kida ana ta kida to wannan abu ne da wahala ka samu ka samu shedanu su ma suna gefe suna kana kallo ku kuna nan gefe kuna takarawa su kuma suna gefe suna tasu su ma idan aka rashin sa'a kuma ɗaya daga cikin shedanin ya ganka ka burge shi kenan sai ya shiga jikinka ko kuma ya ganta ta burge shi kenan sai ya shiga jikinta sai kuma zo a yi ta fama a yi ta fama abin da yake faruwa kenan shi yasa kada-kada irin waɗannan ba su da amfani addinin musulunci ya hana su Allah madaukakin sarki cewa minan nasi mai yashtari lahawal hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilm daga cikin mutane akwai masu siyan yasashen zance dan su batar da mutane daga hanyar Allah babban sahabi Abdullahi dan Abbas yace abinda ake nufi da yasashen zance anan lice shine kada-kada kada-kada haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ƙarshen duniya za a samu mutanen da za su rinka halatta waƙa kaɗe-kaɗe da giya da tufafin alhariri da kaza da kaza annabi kawo su abubuwa daga ciki har da kaɗe-kaɗe za a samu mutanen da za su rinka cewa kaɗe-kaɗe ya halatta har halak ne a yi shi annabi ce ƙarshen duniya ne za a samu wannan idan kaga wannan ya zo ta ƙarshen duniya kenan haka annabi ce za a samu daga cikin al'ummata sai kunanna min ummati zai kasance daga cikin al'ummata sauraka ƴan uwa matakar muna so mu rabu da shedanu to sai mun yi kaura sai mun rabu da yawan kaɗe-kaɗe yawan jin kaɗe-kaɗe da sauransu yawan da za ka ga da yawa wasu daga cikin samarin mu sukan zamo sukan zamo addicted ma da kaɗe-kaɗe da wakewa akwai wanda in bai ji irin wannan kaɗe-kaɗen baya jin daɗi in zai kwanta ya bacci sai ya sa irin wannan abin abin toshe kunni ya fesa kunninsa yana ji yana kiɗa sai ya kwanta sai bacci ya ɗauke shi a haka to kaga mutum ya kwanta lokacin da yake kan mutum yayi bacci lokacin da yake tsakiyar saban Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya shirye da to sai mun kokari mun gyara irin waɗannan abubuwan matakar muna so mu rinka ganin abubuwan da suke na daidai a cikin al'ummar mu annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa lamma kanati shaytanu tashabul jar yayin da shaytanu suka kasance suna abokantakar da inda kararrawa take irin wannan kararrawa take takhallat almalaikatu an rifqati allati ma'aha aljar to sai malaiku su kuma su raba da duk irin tawagar da suke tafiya a cikin su akwai wannan kararrawar kamar yadda na ga mana dama al'adar mutanen da ce idan suna tafiya sukan rataya wa raquman su ko dawakin su me kararrawa a wayansu to duk inda ake tafiya wannan kararrawa tana kacar kacar kacar malaiku su kuma sukan raba da wannan tawagar ne babu ruwan su da ita to kaga duk tawagar da aka ce malaiku sun raba da ita shedanu suna tare da ita kake gani wannan tawagar kaga akwai matsala to abin da yake faruwa kenan malai ce fa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la tashabu al malaikatu rufqatan fiha kalbun aw zarfu malaiku ba sa tafiya tare da ba sa abokantakar duk tawagar da take a cikinta akwai abubuwa guda biyu ko dai kare ko kuma kararrawa duk tawagar da suke tafiya ko suna tafiya da kare ko suna tafiya da kararrawa to ba ruwan mala'iku da wannan tawagar za su koma gefe su rabu da su shi kare kamar yadda muka sani yan uwa in dai ba kare ɗaya daga cikin karnukan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya halatta a rike su ba to haramun ne rike shi ko dai karen farauta karen da ake farauta da shi shi wannan babu laifi mutum zai iya rike shi ko dai karen da yake a gadin gona irin karen da yake gadi irin gadin gona za ku ga akwai karen da yake bin shanu ake abin nan da shi to akwai irin wannan karen shi ma babu laifi a cikin ruwa abu wurin Allah ƙara masa da ya ce ko karen da yake gadi ya ƙara da wannan ya ce karen da yake gadi babu laifi za a iya rike shi to amma duk karen da ba ya ɗaya daga cikin karnukan nan guda uku to duk mutumin da ya rike shi ya ajiye shi a gidansa yake kula da shi yake bashi abinci kullum a duniya idan Allah madaukakin sarki waye garinsa sai an cire masa lada kowanne lada guda ya fi dutsen uhu da girma guda biyu sai an cire masa guda biyu yan uwa an fahimta lada kowanne lada guda daya haka annabi yace kullun za a cire masa kiradi guda biyu shi kuma kiradi yadda annabi ya wasafa mana shi kowanne kiradi kiradi guda daya fi dutsen uhudu girma wanda da ya taba zuwa maka ya san dutsen uhudu an ce ya kai kilomita biyar ya kai kilomita biyar to kai a kullun idan aka samu dama da aka aikin alkhair da aka samu lada kilomita biyar tsakani da Allah to kuma ka zo ka aje ka zo ka aje kari ana cire maka lada kamar kiradi kamar dutsen uhudu guda biyu saboda Allah mai mai zafi haka wannan hadisi ne ingantacce a cikin Bukhari da Muslim yan uwa annabi ya rike kare inda ba waɗansu abubuwan guda uku saboda kan kanka kana so ka kiwon kare to sai ka ga an kai mafarauci ne babu laifi eh sai ka dauki kare ka mai train ko da a cikin karnukan ma Allah madaukakin sarki ai sai da kawo ya wasafa yace karan ma wanda aka masa train malami ko yace muqallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah karnukan da kuka sanar da su ko ka koyar da su daga cikin abin da Allah ya koyar da ku karen da za ka mai training yadda zai bi dabba ya je ya kama ta ba tare da ya ci ba ya kawo maka ita irinta ko karen da zai rinka bin shanu yana kula da su yana gadin su da sauran zan zaga akwai karen da shi kadai ke kora shanu idan za shi wata hanyar sai ga ya ji ya shawo kansu da gudu kare sosai idan aka masu ranar babu abin da ba zai iya ba sai sha kansu kuma ya je koro su inda ake bukata sai duk ana yi za ku akwai dabbobin da Allah maɗaukin sarki musu bai yanzu akwai irin akwai irin karnukan da za ku ga a turai sun musu tare na tsintiya da inda wata da inda wata kwaya take ko kokin a cikin zaka an yi sai ya shanshana ta kare ne dabba ce amma duk inda aka je kokin a cikin zaka da ya je ya shanshana za ga ya tsaya na zagaye zaka to sun sa akwai akwai kayan laifi a ciki wannan zaka ba ta sha kare ne kawai su ma'aikatan sun koma gefe sai a bakar naka kawai sai a shuna su an jera kayan mutane aka sai su je su shanshana wannan sanshan wannan wallahi inda akwai kayan laifi sai ya shansharu kuma aka buɗa sai an gani to kaga wannan menene training saboda haka mutum ya aje kare a gidansa haka kawai ba tare da wani dalili ba wannan ba daidai bane yan uwa amma idan akwai dalilin da shari'a ta bashi dama babu laifi sai ya aje to haka nan a wannan kararrawa to su ba da ba ta zuwa wajen duk inda ake ko irin agogo ne kake da shi ko waya to kai kokari kada ka sa ringin to mai karar kararrawa so don lokacin kararrawar take kaɗawa to mala'iku ba sa wajen kaga kada a rashin sa'a wata rana wai ka tana tana ringin to kuma mutum mala'ikan mutuwa ya zo masa kaga an samu matsala eh ga mala'ikan mutuwa ya zo daukar ka ga kuma kararrawa tana bugawa a wayarka mala'ikun rama ba sa wajen sai mala'ika sai wa sai shedan eh sai shedan ai annabi ya ga mana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da mutum zai rasa shedan sa ya zo wajen sa saboda shine damar sa ta karshe damar shi ɗan ta ƙarshe a kanka kafircewa Allah faɗi kaza yi kaza zai ce maka idan Allah ya taimake ka akwai mala'ikun rahama wajen sai su fatattake shi shi kenan sai Allah ya taimake ka sai ka cika da imani sai ka kalmar shahada Allah ya sa mu cika da imani to kaga idan aka yi rashin sa'a kuma abinda zai sa mala'ikun rahama suna wajen kuma an kore su akwai ƙararrawa ko akwai kare ko akwai wani abu makamancin haka shi kenan sai kasance an yi an yi rashin sa'a kuma Allah ya kiyaye yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe sai mu sai mu dora daga inda muka dakata na so mu karasa babin to amma na ga lokaci yayi zan dakata a abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan na'am eh doki shi a alkhairi ne a tattare da shi eh alkhairi ne ma a tattare da shi ba sharri ba dan abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a game da doki ko da jihadi aka je da doki kai da kake da doki guda ɗaya idan aka tashi ba da ganima rabon mutum uku za a baka ni da nake bani da doki ni ni kadai rabon mutum ɗaya za a bani amma kai da kirki da doki mun rabon mutum uku za a baka naka ɗaya na dokin ka na dokin ka biyu za a baka za a baka to alaka doki aje doki ma ka rinka kiwon doki akwai alkhairi a cikin sa Allah madaukakin sarki ya rataye alkhairi ga makarkwadar doki kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce saboda ka shi doki akwai alkhairi a tattare da shi akwai alkhairi a tattare da shi kawai da abinda ba a so shine abu na alfahari da ji da takawa mutum ya aje doki dokuna kaza dan alfahari ta wannan kuma haramun ne ba daidai bane na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am saboda yanayin da ko sabuwar unguwa ce mai bi akwai barayi ko masu haura gidaje
gaskiya ne ajiye shi don gadi eh shi ne da kuma to shi ne kamar abin da na bayani cewa kamar eh, wasu malamai suna ganin cewa inda an aje shi dan gadi kuma yana yin gadin babu laifi eh, zai yi gadi saboda akwai irin guraren da karnukan sukan taimaka wani lokaci akwai marasa gaskiya da suke zo su dawo su su yi wasu abun da abubuwan da ba daidai ba to amma irin wannan idan a cikin unguwa ne ya kamata a lura da maslahan mutane misali idan lokacin gadin yayi sai a fito da karnukan a sake sai su yi gadi idan lokacin gadin ya wuce kuma sai a samu waje a killace su wannan babu laifi amma ya kasance an ajiye karnuka da rana da daddare ko doshi suna bin yara suna cizo ko abu makamacin haka wannan haka akwai matsala akwai matsala amma in dai dan gadi ne wasu malamai suka ce babu matsala ba matsala wannan insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya